ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الخميس عشرين جوتن جمادى الثاني shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida da bakwai hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na riyadu salihin a wannan babban masallaci na jami'ar bayero sabuwar jami'ar bayero kano nigeria wanda yan uwa za su yi tuna muna cin babun fil mubadarati ila khairat babin da ke magana akan gaggauta aikata ayyuka na alkhairai za mu tashi hadisi na farko bayan ayoyi da malam imamun nawawi allah masa rahama ya kawo ya kawo mana hadisi na farko daga imamu abu huraira allah yarda da shi ya ce an abi huraira radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama قال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم وانا حديث امام مسلم يقول الشيء حديثنا 118 Imam Tirmidhi ma ya ruwaito shi Allah ya masa rahama Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku gaggauta aikata ayyuka na alheri duk inda aikin alheri yake a gaggauta yinsa da wuri ma'ana kada ai jinkirin aikata aikin alheri shine ma'anar badiru bil amal badiru daidai ke da sari'u ku gaggawa kafin abin da zai hana ku aikata alherin ya zo duk wanda ya samu dama ta aikata alheri a rayuwarsa ya yi ƙoƙari ya aikata wata rana kana ji kana gani wallahi ba za ka iya aikata alherin ba ga manzo Allah yana faɗa a cikin hadisin fasatakunu fitanun ka qita'il laylil muslim da sannu za a samu fitintinu za su bayyana a duniya fitintinun da za su hana ka aikata aikin alheri kamar yankin dare mai duhu shine ka qita'il laylil muslim da wannan daren ya zo wani ya biyo masa mai duhu da wannan daren ya zo wani ya biyo masa mai duhu duhu Allah ya ce a wannan lokaci yusbihu rajulu rajulu mu'minan mutum zai wayi gari ayi asubahi da shi da safiya yana mai imani wa yumsi kafiran amma ya kai yamma yana kafiri ya dadda kaga fitina ta kai fitina da za ta raba ka da imaninka wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira mutum yana iya yammaci yana mai imani idan lokacin ya zo amma wallahi kafin gari ya waye ya zama kafiri ya bi udinahu bi arzin min ad-dunya mutum zai sayar da addininsa da wani abu arab wani abun da bai kai ya kawo ba mai kaucewa shine arab hutam za'il abun banza za ka ce abinda baya da amfani mutum zai iya sayar da addininsa a yi ciniki da shi tas ya ba da addininsa ya karɓi halaka ya ba da addininsa ya rungumi bala'i za a zo wannan lokaci muslim ya ruwaito shi wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin riko da addini da gaggauta aikin alkhairi kafin mani'i ya zo ya mana aka mai hanawa ya hana ka kamar aiki ya zo ya awwaka ka wani abin hanawa ya hana ka yin ibadar ko ya hana ka alheri in kuɗi ka samu ɗauki ka yi amfani da su yanzu ne suke naka gobe da jibi ba naka wani sai abin da Allah yi idan mulki ka samu yi amfani da damar da ka samu kai maza ka shuka alheri duk abin arziki da Allah ya baka yi maza maza maza ka yi amfani da shi badiru bil a'mali as-saliha annabi ya nuna mana za a samu fitina a ƙarshen zamani za a samu fitintinu za su zo tashin hankali gashi nan ba sai an muku doguwar basara ba ستتتابع الفتن آخر الزمن fitintinu za su biyo bayan junansu a ƙarshen zamani daga wancan sai wannan daga wannan sai wancan kullaman qadat fitnatun aqabatha fitnatun ukhra duk lokacin da wata fitina ta ƙare kuna tsammanin an gama fitinar kaza sai wata sabuwa ta biyo baya Allah ya ba mu kariya daga sharrin wannan zamani ai kuna gani ko ai ba sai an muku misali ba fitintinu ga sunan dare da rana a ta yi a ta yi ta zo ta yi ta cin wasu ta yi ta halakar da dukiyar wasu ta yi ta halakar da rayuwar wasu ta yi ta taɓa mutuncin wasu ai ta yi ai ta yi ai ta yi sai an ji abin kamar ya rabu ko ya tafi sai kuma ka ji wasu sun bullo su ma haka annabi ya faɗa duk wanda ya samu daman alheri to ya yi hazama falhazmu kullal hazam ya sa himma ya ƙoƙari babban abin da yake kashe ɗan adam a taswif sannu zan yi gobe zan yi jibi zan yi bari dai yanzu ba zan yi ba sai nan gaba zan yi shi ke kashe mutum an abi sirwa ta bi kasri sinin muhmala wa fatiha عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأسرى فسلم ثم قام مسرعا فتخطى فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته لا إله إلا الله رواه البخاري وفي رواية له كنت خلفت في, في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته التبر قطع قطع ذهب أو فضة وانا حديث البخاري ne ya ruwaito shi Allah ya masa rahama abi sirwa uqbat bin al-haris sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama yace nayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallar al-asr wata rana yayi sallama yana idan da sallar al-asr yana sallama sai ya tashi yana mai tsauri gaggawa ya ta tsallaka mutane wanda ba ɗabi'arsa ba ne yana gama sallah kuna ganewa maimakon ya fita ta ƙofa ta gaba sai ta tsallaka mutane ya danna kafaɗin mutane yana tsallaka yana wucewa kuma da sauri da sauri kamar yana cikin wata matsuwa bai tsaya ko ina ba sai ɗaya daga cikin ɗakin wata daga cikin matansa hujari ba'adhi nisa'ihi ko ba'adhi hujari nisa'ihi mutane suka tsorata akan saurin da suka ga annabi yana yi saurin yayi yawa yana sauri ya maza maza ashe da ya je gidan sai sake dawo ya kalli fuskokin sahabbai fara'a annahum qad ajibu min sur'ati annabi ya ga cewa kai mutanen nan sun yi mamakin saurin nasa yayi yawa shi da kansa ya fahimta sai shi ku kwantar da hankalinku ذكرت شيئا من تبر عندنا wani yanki ne na zinari ko azurfa shi ne tibir wani ɗan zinari ne ko wani ɗan azurfa ne na cino a gidanmu ban raba wa mutane shi ba fakarihtu an yahbisani sai na ji tsoron kada wannan yankin zinari ko azurfa ya tsare ni ya hana ni tunanin Allah ya hana ni komawa ga Allah an fara tunanin duniya na ce kai wannan ya dame ni bari je sallame shi fa'amartu bi qismatihi shine ne umarni na ce a ji araba mabukata bukhari ya rawaito shi a wata riwaya ce kuntu khallaftu fil baiti tibran na bar wani yanki ne na zinari ko azurfa a gida na sadaka ne kayan sadaka ne aka kawo na rarraba mutane ya saura na bashi a gida fakarihtu an ubayyitahu sai na kyamaci in kwana da shi a gida na raba ba ya zan ɗauki kayan mutane da ya kamata a raba musu ban raba shi ba shi ne na je na maza maza kada magariba ta yi min ban raba wa mutane ba tun da sallar la'asar da suka yi a tibiru imamun nauyi ya ce kita'un ko kita'un zahabin kan fidda wani yanki na zinari ko azurfa wannan hadisi yana nuna mana ashe idan liman ya idar da sallah ya cino wani abu ya halatta ya fita da sauri musamman in ya ga abin da zai iya shagaltar da shi ya raba shi da Allah ne sannan kuma wannan yana nuna duk yadda aka yi annabi yana sallah ne ya cino wannan abu to ashe tunani wanda ba mai yawa ba baya lalata sallah zai iya yiwa kaɗan cino wani abu ko yaya sannan idan mutum yana da bukata akwai larura ya halatta ya tsallaka kafaɗin mutane ya fita amma asali a idan da sallah yanzu haka a nan kurin mutum ya datsa tsakiyar masallaci yana tura kafaɗan wannan yana wuce yana tsallaka wannan yana wannan bai halatta ba haram ne ko kuma wani an cika yi ta tsallakawa yana danne kafaɗin mutane yana shiga shi ma haram ne shi ne ta haɗi rikaban nas tsatsallake tsatsallaken wuyaye da kafaɗin mutane asali idan mutum ya zauna to ba a so a tafa kafaɗarsa ko a ture shi ko a yi disturbing ɗinsa sai dai inda larura ko da bukata kuma wannan yana nuna idan mutum ya aikata wani abin da bai saba yi ba ba mamaki dan an yi mamaki tun da ai ba a samu gani ba sannan duk wanda ya ga mutanensa sun canja masa sun ga wata alamar damuwa a gare shi su ma sun damu ta yi musu bayani kuma yadda annabi ya musu bayani ya ce ga saboda sannan kuma duk abin da ka ga zai shigantar da kai ya raba ka da Allah to kai kokari ka rabu da shi irin wannan ta faru ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wani basaraki ne ba shi sadakar riga ko kyautar riga don baya cin sadaka don girmama shi ya saka wannan rigar mai aiki babbar riga shi sarkin ya bashi ya ce ya rasulullah ga wannan idan manyan baki sun zo ka saka ta ka rinka fuskantar baki annabi ya karba ya zo yana yin sallah kawai sai aikin rigar ya dan ɗauki hankalinsa yana idan da sallah ina idan da sallah sai ce ina wane wane ce wane duka ɗauki rigar da na baka ita babbar riga mai tsada haka na mu ya ce e ban gushe ba ne ina sallah tana ɗaukar hankali na sai na gadon mai zan bar abin da zai zo ya dame ni a sallata ya rabu da rigar shi komi ya samu rabuwa yake da shi inda mutane suna bukata hakan yin abinci ne ka gada abin da adam yake so irin nama hakan yanka nama a gidan annabi amma sai ya tsaya yana tsaye ba zai bari mata su tattare naman nan ba zai ta cewa a yanka akai gidan suwa ne a kai yanka akai gidan suwa ne a yanka akai gidan suwa ne ce ya ina wance kawar na na Khadija sai a ce tana nan ba ta rasu ba eh tana nan to a dauka akai mata Aisha ta zo ta ce ya Rasulullahi dama kan duk karabar da shi ba abin da ya saura mana sai dan wannan kadai yanka daya yace ya Aisha wancan za mu same shi a kiyama wannan shine wanda za mu ci ya kare a duniya wancan da muka bayar shi za mu samu a kiyama da shugabanninmu da jagororinmu an fassara musu haƙiƙanin rayuwar annabi suka karanta duk wanda ya hau shugabanci ya yadda zai rinka karanta shafi biyu shafi uku a rayuwar annabi kawai wallahi tallahi da shugabancin sai yayi kyau yayi daɗi wallahi da ba su tsananta mutane ba wallahi da ba su kawo wa mutane abin da zai sa su shiga uku suna wayo Allah ba amma me illar da aka mana jahilci sai aka jarrabe mu shugabanninmu mu suna nisantar ilimin addini sai wanda Allah ya raba a cikinsu sai aka mai da karatun addini wani abu ne na ci baya kuma ma sai mutum sanya kansa tsoro baya iya referensin da wani abu na addini da shi shine shugaba amma ba zai iya participating akan wani abu na addini ba ina tsoro ko da kuwa ina son Allah sai aka nesanta rayuwarsu da rayuwar annabi sai dai kaga mutum yana referensin da maganganun turawa ai bature kaza ma kaza yayi ai bature kaza ya ce kaza kai da kake da annabi Muhammadu kuma ana bin yan bokon mu bashi su duba hakikanin rayuwar manzon Allah ta mulki su kwafe ta su fassare ta da turanci a zuba ta a duniya a yada ta a mata kwalliya da ado a rinka ba masu mulki suna karantawa da za su yi mulki mai daɗi kuma za a so su kuma ba za a taɓa Allah wa dare da su ba duk wanda ya yi mulki yana koyi da annaba a cikin mulkinsa to za a ga shekarun ma da yake yi sun yi kaɗan duk wanda ko yake koyi da wasu ba annabi ba to za a gaji da shi za a gaji da shi annabi mutum ne mai tausayi mutum ne mai jin kai ya ce ba na so na kwana da wannan dinari ko azurfa a gidana a dan me zan kwana da shi kawai ni zan raba shi kawai shi kam Allah ya hore masa kyauta yi utai a ta'am Allah ya ce yana ba da kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci mu ɗauka mu jarraba mu kwatanta don mu rabota an jabir radiyallahu anhu qala qala rajulun min nabi sallallahu alaihi wasallam yawm uhud ara'aita in qutiltu fa aina ana qala fil janna fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil muttafaqun alayhi jabir bin abdullah Allah ya yarda da shi yace wani mutum ne ya gaya manzan Allah sassaba ranar yakin Uhud ya ce ya manzan Allah ya kake gani idan na mutu a yau ina ina in na mutu a yau kaji sahabbai malam abin da ya dame shi idan sun mutu suna ina kai kuma kana nan kana ta cin duniya baka fiye damuwa da in ka mutu ina zaka je ba wallahi duk wanda ya mutu akwai inda zai tafi imma shakiran wa imma kafura fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir ashabul maimanati wa ashabul mash'ama yan wutar da yan aljanna ne gida biyu ne ba na uku ko kana aljanna ko kana wuta yan tuzon la'arafin ma daga ƙarshe za a an gida su a shigar da su aljanna ina nake in aka kashe ni a wannan yakin ya ce fil janna kai tsaye annabi ya ce kana cikin aljanna wallahi malam akwai yan dabine ne a hannunsa dabino ne yake ci sai ya zubar da dabinon ya furmutsa ya shiga ya ce yaƙi ya ce yaƙi sai ga wannan mutumin an dawo da shi an sare shi an kashe shi ya zama gawa wannan shine almusara'atu gaggawa wajen aikata aikin alkhairi da kuma nisantar hutu da neman zaman duniya kamanta da Allah ba laifi mutum ya tambayi abinda bai sani ba don wannan bai sani ba shi in ya mutu ina za shi to yana gindin maganin ai dole ya tambaya kuma alhamdulillah wannan kadai ya isa an gaya masa shi dan aljanna ne kafin ya mutu wannan yana nuna mana sahabbai dai ba su shiddatu shauqi sahaba ila aljanna ko lil janna tsananin shauƙin sahabbai zuwa gidan aljanna da tsabar kwaɗayinsu su shiga gidan aljanna dabino yake ci ya jefar da dabinan kaga dabino ya da kai kana cinsa ya afka ya je sai da kashe shi kuma suna da gudun duniya suna neman su shahada ta hanyar Allah duniya ba komai bace a wajen su wallahi sabai ba idan kana neman ka ga wanda bai dauki duniya wata aba ba to ka je karanta tarihin sahabi annabi akwai wanda Allah ya tara musu dukiya da wallahi tafi kudin mutanen yanzu wallahi kafin ka iya rike lambobin kudin da suke da shi wallahi bakinka sai ya dade yana lissafawa amma malam su ne a gaba sahun gaba kuma kullum burinsu Allah kuma Allah ya cika musu burinsu من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا duk wanda ya mutu yana mai shahada dan aljanna ne duk wanda ya mutu akan hanyar Allah dan aljanna ne bai yi asarar mutuwa ba da haka kusan girman sahabbai kusan mutuncin su alal aqalli ya ishi sahabi daraja kasancewar abokin annabi ne kar a baka aya kar a baka hadisi kawai a nuna maka a ce maka wannan sahabin abokin manzon Allah ne tare da annabi suka yi rayuwa ya ishe ka falala gare shi ka ce wannan mutumin mai daraja ne ya ishe sahabi falala shi ya auri yar annabi su suka auri ƴaƴan annabi annabi ne ya auri ƴaƴansu sun yi inuwa ɗaya da annabi sun yi tafiya ɗaya sun ci abinci tare annabi sun kwana tare sun tashi tare ya ishi sahabbai falala su ne hamalatu risala humatu shari'a masu dafan sakon addinin musulunci masu bawa shari'ar musulunci kariya ba wanda ya bawa addinin Allah kariya irin sahabban annabi ya ishe su falala su suka yi ta yi Allah ya saukar da Qur'ani su yi abu sai Allah ya saukar da Qur'ani su yi laifi sai Allah ya saukar da Qur'ani sai a gyara musu sai su karɓi gyaran ba a taba samun wani dan adam da ya nuna yana son annabi irin sahabi ba a taba yi ba kuma ba a taba samun wani dan adam da ya ba da rayuwarsa ga annabi irin sahabi ba su ne masu cewa fidaka abi wa ummi ya rasulullah fansarka babana da mamana ya manzan Allah zan ba da ubana a kashe don ka rayuwa annabi zan iya ba da mahaifiyata a kashe don ka rayuwa manzan Allah shine ma'anar fidaka abi wa ummi ya rasulullah sahabbai su ne suka ba da jikinsu annabi ya rayu Talha ibn Ubaidullah lokacin da aka je yaƙi ya ga ana ɓarin kibiyoyi wa annabi ka san me sai ya juya bayansa haka kawai ya ba da gadon bayansa in an ɓallo kibiya sai ya shanye da dai ta taɓa annabi gwanda ta taɓa ma ta daki gadon bayansa haka aika ta zare kibiyar nan ana cirewa ana cirewa a gadon bayansa Mus'ab ibn Umair wani yaro matashi ɗan gata mai son annabi shi ma bodyguard ne na annabi a yakin Uhud aka kashe shi saboda bawa annabi kariya suka ce rayuwar manzon Allah ta fi tasu wanda sun su mutu annabi ya rayu kai kuma yau mafarki ake baka mafarki labarin mafarki a kori sunan annabi a ɗora ka akan mafarki kuma ka yadda ko kuma wani mutum da ka san shi ka san tarihinsa ka san inda ya rayu da ƙasar da ya rayu kullum a kambama shi a girmama shi a bashi wani matsayi da ƙarshe a zo a ce maka ai ya mafi annabin kuma ka yadda abubuwa sun lalace ba ya su sahabbai ba a yi irinsu ba su ne fa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma Allah da kansa yace su ma sun yarda da shi akwai wani zance bayan wannan Ibn Taymiyyah yake cewa rahimahullah duk wanda Allah yace ya yarda da shi to Allah bai zai taba yin fushi da shi ba yace Allah ya fi karfin yace ya yarda da kai kuma wai daga baya zo ya fushi da kai yace kuma duk wanda Allah ya ce ya yarda da shi to fa yana cikin aljanna dan ba zai yi ba a ce wanda Allah ya yarda da shi kuma yana rana to wadannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan نحب من يحبهم ونكرم من يكرمه ونبغض من يبغضه وبغير الخير يذكرهم muna son masu son sahabbai muna kin wanda suke kin sahabbai da waɗanda ba sa ambatan sahabbai da alkhairi sai sai su waye gari suna suka suna batanci duk abin suka a duniya bai yi ba sai ka nemo tarihin waɗancan mutanen ka soke su ga abubuwan suka a yanzu ga waɗanda za ka zaga na in zagi kake so ka ƙi ka zagi na zamanin ka sai dai ka zagi abokanan annabi kai ka ce ai ko ka aka yi aka ce ka je ka zage su rashin albarka rashin alheri kenan ana bi hurairah radiyallahu anhu قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صهيب شهيد تخشى الفقر وتعمل الغنى ولا تنبل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب وانا حديث امام البخاري يرويته شيء امام مسلم abu huraira shine sahabin hadisin ya ce mana wata rana wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah wai ayyu sadaqati a'zamu ajra duk a cikin sadakoki sadaka sadaka wace sadaka ce tafi kowace girman lada kaji wace sadaka ce tafi kowace sadaka girman lada a yanzu anan ba ana magana yawan sadakan ba a'a hanyar da aka yi aka ce na sadakar wanda Allah ce an ta saddaka an ta saddaka wa an ta sahihun shahiha ka yi sadaka lafiyar ka kalau kaji ba wai sai ciwo ya kama ka kaga za ka mutu kai ta ba da sadaka ba ka sai to kaga ba za ka tashi ba ne akwai lada amma ladan bai kai lokacin da lafiyar ka kalau kana jin ko doki ne za ku yi karo da shi ba ka ba da sadaka lokacin lafiyar ka kalau tarwal tas shahir kana tsananin ruwa da kwaɗayin abin da kake so ka bayar kamar ya ruwa yanzu nan watakila ina zaune ana ina da kuɗi na aljihu kuɗin nan fa ba wanda zai gansu a cikin in na je gida ma iyali na sai in duba ta yi bacci in ce rataye can gefe kusa da ni kaga wannan shahiha kana ruwan kar a taɓa maka kuɗinka ka kana kwaɗayin ka ajiye kuɗinka to kuɗin da ba ka so ka taɓa su kuma a zo a yi magana sadaka ka zari wani abu ka bayar wannan sadakar baya ita takshal fakra kana kuma jin tsoron talauci su kadai kake da su kana jin tsoron in ka cire ka bayar ina za ka samu wasu to irin wannan sadakan da kana jin tsoron in ka bayar ina za ka samu su sadaka ita ce ta kowace lada wata amalul gina kuma kana burin ka samu wadata kana kan tarawa kana kuma cirewa ka bayar kana kan tarawa kana cirewa ka bayar to duk sadakar da ta cika wannan sharuɗa hudu to baya ita kana cikin lafiya kalau kana kuma jin tsoron talauci kana son kudinka kana son su ba wai sun ma yawa ka rasa yadda zaka yi ba sannan kuma kana kana fatan Allah ya sa ka zama mawadaci amma kuma wannan burin wadatar da kake bai hana kuma ka zari wani abu ka dauka ka bayar ba babu sadakar da ta kai wannan wala tumhil annabin rahama ya ce karka yi jinkiri karka yi jinkiri hatta idan balagatil hulqum sai ranka ya zo makogoro hatta idan balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mutum ya ki yayi abun alheri sai ran ya zo makogoro ya saura firit ya fita ya zo baki wai sai ya rinka cewa wai a ba wani kaza wani ma a bashi kaza ai wane ma daman ya kamata in bashi kaza annabi ce karka yi irin wannan sadaka kaga kai asfiya kaga ciwo ya karka ko likita ya kaji yana kuskus yana cewa kai alhaji husaini hakuri ashe kaji malam Allah kare mu ko baka ji ba wallahi mala akwai idan ciwo ya kama ka yi cika ya ci jikinka likita ya riga ya sani kawai kana jiran lokaci ne zai nuna kai ce wallahi wannan ba zai miƙe ba zai iya rantsuwa kuma zai kafara ba saboda dukkan wani abu na bincike ya tabbatar masa abin da zai sa ka miƙe ka ci gaba da rayuwar ya ƙare amma ga ka kana numfashi to ka samu ka aikata aikin alheri kada wannan yanayi ya zo maka ka zo ka ta bada sadakar ma ba ta da wata kima wajen Allah Allah ya ce ya duk lokacin da kake da lafiya baka bayar ba sai yanzu shine ka bayar anta sahihun shahihun takhshal faqra wa ta'malu al-ghina wala tumhil hatta idha balagatil hulqum qulta li fulanin kaza ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا karka haka ku bayar na sha faɗa ina maimaitawa wanda Allah ya masa rabo a cikin masu kuɗin mu masu dukiyar mu shine mai infaki waye mai infaki mai ciyarwa malam su dukiya ita dukiya da ke gari ni'ima ce dukiya alheri ne dukiya albarka ne Allah ya ba mu ta halal amma ba ta da alheri ba ta da albarka idan Allah ya hana ka kashe ta Allah ya jarrabe ka malam ka yi ta tara ta ba ka iya kashe ta a gari a ce ka alhaji akwai kuɗi ka ai wani akwai kadarori ka wani ga gidajen mai ga motoci ga nam yana ta tarawa amma abin mamaki da zaka tuntubi 'ya'yansa ba su cin more dukiyar matarsa ba ta san daɗin dukiyar ba shi tarawa kawai ya iya suna ya yi suna akwai masu kuɗi da yawa sun yi suna suna da kuɗi amma iyalansu ba sa jin daɗin kuɗinsu riga ta arziki fa mutum ya je ya cire kuɗi ya ce riga ya ce kai alaji ai ina alaji ai sai dai a ba hankali ina alaji kawai ka sayi wanda kowa yake saya ka lallaba kayanka kayi asara kuwa ai kyan dukiya an Allah ya baka kadaka ka more wallahi wallahi tallahi malam ka ci abinci mai kyau halal ne ka sha abin sha mai kyau halal ne ka tamfatsa gida na a zo a gani halal ne cikin dare kuma ka tashi kai kiyamun laili ba mu ga wanda ya isa yayi maka magana na gina gida na yi duk abin da kuma da dare ka tashi kana sallah litinin alhamis kuma kana azumi wani talaka ne isa zo ya gaya ma bakar magana ka ce in duniya ne muna gaba a lahiran ma kuma baka fi ni ba haka ake so amma malam mutum ya zo ya tara kuɗi babu abun tausayi a cikin masu kuɗi shine wanda yake tara kuɗi mijin matarsa ya zo ya gaji kuɗin ka san mijin matarsa kuwa baka san mijin matarsa ba ya tara ya tara ya tara bai ci mai kyau ba bai sha mai kyau ba bai taimaki iyaye ba bai taimaki yan uwa ba yana ta sayan kadarori yana ta sayan gidaje yana sayan filaye yana ta kaza yana ta kaza yana tarawa kwatsam da yar matarsa guda ɗaya ko biyu sai mai dauka ya zo ya dauke shi mutuwa ita kuma mutuwa ba ruwanta da kuɗin ka ba ruwanta da lafiyar ka ba ruwanta da kawai ita lokaci ne in ya kawai zuwa dauke ka faf yanda ka san ɗauke wuta ba haka mutuwa take malam kaga yanzu wutan nan ɗauke dubu za a gani pap ko to wallahi haka mutum zai ji pap sai ji kawai ya yi jumping daga duniya ya dawo lahira na rantsa da Allah ko Allah kare mu a oke Allah kare mu ko to ya zance ni ban sama me zan ce wallahi Allah ya tsare ko ya to ya zance Allah sa mu je a sa'a to wallahi wallahi mutum ina to ka zo ka faɗi ka mutu a zo matarka ta ja kaya mai yawa matan nan malam wallahi ba za ta yi maka alfarma ta ce ba zan yi aure ba ina murna za a yi za ta je ta sake sabon auren ta kana kabari ana dukanka ta sake sabon aure kuma ta ci gadon ko ba abin da wanda ya sai hana ta akwai matar da mijinta ya mutu irin wannan ya tara ya tara gidaje kadarori amma abin mamaki malam Allah ijarrabu mutumin nan motar hawa ta kirki ya kasa saya amma fa yana da kuɗi ƙarya ne a ce bai da kuɗi ko masu kuɗi sun sai yana da kuɗi amma fa alhaji baya da motar hawa ce a shi ya haƙura da ɗan babur ɗinsa shi gani yake yi iya dabara kwatsam ya faɗi ya mutu aka zo aka sha kuka aka sha kuka ita ma mata ce kukanta na munafurci da ta kakkaɗa kai tsawayenta suka zo sai suka ce suna son ganinta ka san mata da gulma aka shiga ɗaki aka ce wance ashe alhaji Allah ya kata shi wala alhaji lokaci ya yi wata ta tashi ta ce to ina miki murna ta ce kamar ya ta ce a kin san me nake nufi ani da ke ba koyi koyi ta ce ka wacce ke ke ba niki gani mu kashe sai ta ba ta biyar ta suka kasa kawai sai suka kashe wallahi suka tafa a gidan miji mijin yana kwanci ranar ko bai fi yan kwanaki a kabari ba tafawa suka yi suka ce sai mun zo rabiya ya tafi kana shirme yau shi za ka zo ka ta tara kuɗi wai baka cika more ba ka taimaki mutane wallahi wallahi duk mai kuɗin da yake taimako ya fi kowa jin daɗin kuɗinsa wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghi al-fasada fil ard إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قارون كان ما سكني قارون كان سوك ديون كتن قارون دور هننك أكون ننك كاكا كاكا ديون قم to ƙaran dukiyar ƙaruna kenan amma fa in ji iyayenmu da kakanni ba wai aya da hadisi ba to ai ba za ku gane ban ba ai muku haka ba wannan ƙarunan yana ina ya tafi ka duk wanda ita ra wallahi sai ya tafi ya bari ka nema gidan lahira da abin da Allah ya baka kuma ku gane wani abu guda malam duk abin da ka ci a duniya shi ne rabanka duk wanda ka bari baka ci ba kuma to rabon wani ne ƙwarai ba kana tarawa a banki ba kai kashe to wataƙila wasu kake tarawa wallahi ka sai riga ka ɗinka ka hau abin hawa ka gyara gida ka yi auren da yarka ka yi taimaki mutane iya rabonka kenan wannan daɗin da ka ji shine dai ka san duk dukiyar da ta kwana a banki baka kwanta da ita ba baka cinye ta ba to wannan fa ba lalle bane taka kisa manzo Allah ce a cikin ku wane ne dukiyar ya fi son dukiyar magadansa akan tasa suka ce ha yaya za a mutum ya so dukiyar magadansa akan tasa yace yi yace wanda ka ci ita ce taka wanda ka bari ka ka kashe kuma shine na magada Allah ya jarrabe ka ka fi son dukiyar banki ka fi son kadarorinka ka fi son kazaɗinka akan wanda ka ci ka more ina gaya muku ne ku matasa ne masu tasowa akwai yiwuwar Allah zai muku nisan kwana insha Allah ƙasar nan za ta iya dawowa hannunku kasuwancin ƙasar zai iya dawowa hannunku wallahi duk wanda yake so ya more wa duniya ya kama Allah a matakin farko kuma duk abin da ka samu ka yi amfani da shi abin da kake bukata ka ci ka more ka shakata ka taimaki mutane abin da ya saura yara ku gada amma kai baka ci ba baka sha ba baka taimaki iyayenka ba baka taimaki abokananka ba baka taimaki danginka ba ƴaƴanka suna ta Allah Allah ka mutu ka wayi gari ƴaƴanka suna so ka mutu saboda ka danne me amfanin dukiyar kuma yanzu kai dan Allah da da rikewa ake ba a bayarwa kai ka samu ai so ake in an bayar ka sake in an bayar ka sake haka abin yake a baka sake a baka sake a baka ka sake akuya in ta ci ta ci sai aka yi mata duwawu sai ta rinka fitarwa tana furzarwa sai ta yi kiba sai ta zubar da wani haka ake yi ka ci ko yanzu kai abinci duk abincin da za ka yi sha'awa ka ci ka ci ka ci saboda haɗa ma ka ci ka ci duk tsiya iya wanda jikinka yake bukata shi Allah zai rike sauran duk sai an zubar da shi to haka dukiya take duk inda za ka ci dukiya to iya wanda kake da bukata ne za ka ci sauran kuma dole ka barci to yaya za ka zo abin da jikinka yake bukatan ka ki kai kana da wadata amma kana rayuwar talauci dan bala'i wallahi ka shiga cikin rigar talakawa kuma alhali Allah ya rufa ma asiri akan me da wani dalili malam wallahi ku yi haƙuri akwai waɗanda Allah ya musu wadata a cikinmu amma ba su more wadatar su ga mutum da wadata da arziki amma yana matse gidansa a cikin matsi ka lura a takure ga kwata a nan ga ɗaki nan a matsa ga ɗakin uwar gida a haɗa da in alaji yana dukiyarka amma fa yana da filaye a Abuja yana da su wani estate estate yana da estate estate yana ba da haya a wancan babban birnin shi kuma yana kwance a matsatsen gida a garinsu yana da jiragen ruwa suna yawo yana da jiragen sama yana da kaza amma ɗakin kwanansa a matsi ‘ya'yansa cikin matsi iyalinsa cikin matsi uwarsa cikin matsi danginsa cikin matsi mai amfani wannan kudin ka kalle ni da kyau in kai ma haka kake to da kai nake na yi wani bayani irin wani ce kai da wurinsu wanda ka jera zaƙin makin nan bai da kuɗin ne shi yasa to mu kam kuɗi dai muna fatan Allah ya ba mu su mu kashe ko ba ka bane da haɗin kuɗi biyan bukata wani ya ce kaga ba ni kaza aka ce kaza ne ce ha ya ce biskini kai ne talaka ko nawa ne ba ni shi aini kuɗi a waje na biyan bukata gashi ba ni kawai in je in biya bukata shi ke nan ce ya ƙare Allah ya mana afuwa annabi ya ce karka ki bayarwa sai ka zo za ka mutu ka ce a bawa ne a bawa ne wannan zargi ne sadakar da aka bayar ta ana cikin wadata ana cikin lafiya ana kwaɗayin dukiyar ita ce sadakar da ta fi kowace lada a wajen Allah kuma wannan sadakar ita ce take ƙara mutum kwalliya a rayuwarsa lallai ɗan adam mai bala'in son dukiya ne wa innahu li hubbil khairi la shadid yana da bala'in tsananin son alheri to amma sai ka fifita son alherin lahira akan na duniya la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin tawa maskanuha wa in banaha bi sharrin khababaniha babu wani gida da mutum zai zauna idan ya mutu sai gidan da tun a duniya yayi kokarin gina shi ashe gidan lahira tun daga duniya ake mika jarin abinda ka saki shine zai je gina maka idan ka gina shi da alkhairi ka ji daɗi idan kuma ka rushe gidanka ka yi asara za ka je a kiyama ka rasa inda za ka zauna sai Allah ce akwai inda za mu ajiye ka shi ne sai mu kai ka wuta wannan hadisi yana nuna mana mu gaggauta aikin alkhairi an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma uhud فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه فأهجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا أخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم اسم أبي دجانة سماك بن خرشة قوله أحجم القوم أي توقفوا وفلق به أي شق hamal mushrikina ay ru'usuhum wani hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi na 2470 Anas dan Malik yake cewa wata ran manzon Allah a ranar yakin Uhud ya dauki takobi ya rike ya daga shi yace waye zai rike wannan takobin wa zai karbi wannan takobin daga hannuna da hakkinsa ga takobi waye zai iya karbansa da hakkinsa sai suka mi suka miƙe hannayensu man ya akhuduhu wa zai karba fa basatu aydiyahu suka shimfida hannayensu kullu insanin minhum yaqulu ana ana kowanne ɗaya daga cikin su yana cewa gani gani gani ni zan karba ni zan karba sai manzo Allah ce kai fa man ya akhuduhu bi haqqihi waye ne zai karba takwabin nan amma ya bashi haƙƙinsa ba ya karɓa ya riƙe ba fa ya karɓe shi da hakkinsa ya bashi hakkinsa hakkinsa shine ya fita jihadi da shi fa ahjama alqawm ai duk malam sai suka yi tiris shine ahjama tawaqqafu sai duk suka tsaya da annabi ya ce wa zai karɓe shi da hakkinsa sai suka tsaya kawai sai wani sahabi sunansa Abu Dujana shine Simak ibn kharisha ko kharasha ya ce ya rasulallah ba ni zan karɓe shi da haƙƙinsa ka fahimci me ake nufi abu dujana ya ce na gane ba ni ya karɓa yana karɓa ya kutsa falaka shakka sai ya kutsa shin mushrikai masu faɗa da annabi masu neman su kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tinkare su malam kamar baya ganin komai takwabin kawai yake wasa da shi ya danna nan ya nan ya nan ya ratsa cikinsu duk inda ya sauke takwabinsa sai dai kaga kai ya sauka taf ya sauke taf ya sauke taf ya sauke to shine akhadahu bi haqqihi wannan yana nuna mana gaggawa wajen aikata aikin alkhairi yace yaushe zai tsaya yin kidi ga shahada ta zo masa aka yi tafi wannan yana nuna mana jarintakar wannan sahabi mai suna Abu Dujala jarimi ne a cikin sahabbai kuma dan balantiya ne Abu Dujala amma wannan din baya nuna sauran sahabbai kuma matsorata ne a'a suna jin tsoron kada su karɓi takwabin ba su cika abin da annabi yake so ba suka ce da wanda su ɗan tsaya shi ne fa ahjamul qawm manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitarwa wajen aikin alkhairi a cikin da'awarsa sannan kuma wannan yana nuna mana cewa lallai mutum musulmi duk inda ya je ya dawo babban ribarsa shine ya mutu ya shiga aljanna kuma wannan shine tarbiyyar da sabon manzon Allah suka samu Ali Zubair bin Adi qala ataina Anas ibn Malik fashakawna ilayhi ma nalqa min al-Hajjaj فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم رواه البخاري زبير ابن عدي ya ce mun je wajen anas ɗan malik muka kai masa kuka irin abin da muke gamuwa da shi daga hajjaj ɗan yusuf sakafi hajjaj wani sarki ne azzalimi hajjaj ya cutar da mutane hajjaj ya zubar da jini hajjaj akwai ilimi hajjaj akwai shan giya hajjaj وما أدراكم ما حجاج حجاج بن يوسف الثقفي ya azabtar da mutane hatta sahabbai ba su tsira ba a hannunsa shi yasa wannan ya kai kara wajen anas sun yi zamani da shi ce hajjaj yana mana azaba hajjaj ne lokacin da aka nada shi hawa kan mumbari ya nuna mutane ce duk wanda ya ce bai yarda da ni ba ya ce kun ga wuyan kwaka ya ce yanka ne kawai hudubar farko da yi ya ce duk wanda ya fito ijayya da ni yanka shi da hajjaj akwai lokacin da ya ta kashe mutane yana yanka su jini ne yake yawa a kwararo jini ne za ka gani yana tabin kwararo kamar ruwan kwada jinin mutane ne sahabbai ma bai kyale su ba shi kuma tabi'i ne mulki na kama karya mana to shi ne ce mun kai kuka irin abin da muke gamuwa da shi a wajen hajjar na azaba amma ka sa abin da zai baka mamaki duk digo-digon da ka gani na alkur'ani kuma hajjaj ne ya yi shi ba'un ta'un shimun din nan ya'un da ƙur'anin sandunan ne kawai a rubutu babu wannan digirgin ya ce a'a daga baya za a zo ba iya ganewa ba duk shi ya digirge da wasula ya ka galada haka Allah yake lamarinsa in ka ji barnar da ya yi sai ka yi shiru in kuma ka ji alherin da ya ce ka yi shiru kuma amma maki hajjaci ne mutum na farko da ya fara sa malaman ƙur'ani albashi ya ce ai malamin ƙur'ani shi mutuntan ta sa mai sallari ya ce tab a ta karantar da ƙur'ani ba ga fito hal ya yi ta yaƙi ya yi ta buɗe garurruka aka ci shigar da musulunci babu lokaci ne wata rana mun samu dama za mu karanta muku tarihin hajjaj zahabi da ya zo magana a kansa ya ce kai ya ce wani mutum ne da ya yi barna barna kuma ya alherin sai ya dulmiya a cikin barnarsa ko barnarsa ta dulmiya a cikin alherinsa an kasa daidaita aikin alherinsa da sharrinsa ya za ka yi sai dai ka yi shiru duk wanda ya ambaci hajjaj in ka ce dan wuta ne to kuma in ka zo kana lissafin yan aljanna kuma dole ka sa shi a tsawon gaba hajjaj shine yayi sallah ko ta musulmanci ga qur'ani kuma ya yi limanci ya sallah sai da ya sha giya ya kwaci nak a subahi ne ma ya zuba musu raka hudu kudu kai ka isa kai magana kai magana mana ka ce ko kai mai tasbihi kai haka suka kuma har sahabbai fa suna bin sa ya juyo haka da rawanin sa bayan ya buga sallama ya ce ya an yi ƙari ne in ƙara muku ne suka ce ai ai mazin na fi ziyadatin ai tun dama muna cikin ƙari daman ka zuba mana biyu ya ce to shi kenan ya isa haka suka ce ya isa haka ya zama sa kuma haka aka tashi kai ka isa a gabansa ka ce bari ka sake sallah wallahi baka isa ba malam in ana baka labarin wasu masu mulkin azzalumai waɗancan mutanen za ka ce da sauki abba ba kyau ba kyau anas ya ce da shi isbiru ku yi haƙuri wannan sahabi ne yake faɗa kuma mai yin zaluncin ba sahabi ba ne wannan yana nuna mana lallai musulmi duk lokacin da ya tarar da kansa akan wani mulki marar daɗi ne zai yi sai haƙuri isbiru ku ya haƙuri fa inna la ya'ti alaikum zamanun babu zamanin da zai muku zai zo muku illa wallazi ba'dahu sharrun minku wallahi wannan na hajja din ma da sauki wallahi abin da zai biyo bayan sa sai ya fi sharri jama'a ku rike wannan hadisin ku fahimce shi annabi ne ya ce muku babu zamanin da zai zo kuna kukan ana wahala ana wahala ana zalunta ku ana wanda zai zo bayansa sai ya bi shi sharri ku yi hakuri ku tuka da imani kawai ko ku gyara alaƙa ku da Allah hatta talqa rabbakum yace kuma sami'tuhu min nabiyyikum wannan hadisin daga annabin ku ne an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن أبي هريرة شيروت أن حديث يتي من الله أنا تشاكو جوتا aikin alheri daman hadisin ko babu yana magana ne akan yawaita ko gaggauta ayyuka na mai na alkhairi akwai abubuwa guda bakwai kafin su zo muku ku yi maza ku yi aikin alheri me kuke jira fakaran munsiya kuna da kuɗi ba za ku ba da kuɗi ba kuna da kuɗi ba za ku yi aikin Allah ba an ce ku taimaka wa addini ba za ku taimaka ba ku taimake ku ba ku taimake addinin ku ba sai talauci ya zo muku nawa nawa ne suka samu wadata kuma suka talauci faqran munsiya menene faqran munsiya wai talauci da zai same ka saboda tsabar damuwar talauci ya gada maka da mantuwa shine munsiya talauci in ya cika ya cika sai ka kasa rike abubuwa to wannan zai iya zuwa ka bayar tun kafin Allah ya jarrabe ka da mugun talauci au ghinan mutghiya ko kuma wataƙila ka samu wadata wadatar da za ta sa kai ɗaga'i ka wuce gona da iri ka saba wa Allah kai girman kai ka halaka au maradan mufsida ko kuma ka ka bayar Allah ya zo ya jarabe ka da ciwo ciwo wanda zai lalata maka gangan jikinka malam shi Allah yana jaraban mutum idan yana da wadata da abubuwa da yawa akan abin da ya shafi ciwo ko dai ka yi amfani da dukiyarka ka daɗa gina lafiyarka ka taimaki mutane ko kuma Allah ya zo ya jarabe ka da ciwo ciwon nan shi zai cinye dukiyarka tas kuma ba za ka warke ba da ƙarshe kuma a naɗe ka a kai ka kabari abin ne ka yanzu malam ka san abin da Allah yake jaraba mutane ciwo ne Allah zai ɗora maka ɗan ƙaramin ciwo talaka yana iya murƙushe shi ya kwanta ya tashi kawai kai ku da ya safe ka da kayi atishawa kwaya uku lafiyayyu da daddare sai ka ce wa matarka ina ina visa ta ina passport ɗina me ya faru ya ji yayi wata atishawa ne mai ƙarfi guda uku don haka yana ga kai akwai damuwa kai ya bari wani ciwo bari ya tafi ƙasar waje saboda shi zuciyarsa ta gaya masa a ƙasar waje zai samu lafiya haka kurin akan ciwon da bai kai ya kawo ba sai ka buga visa ka je ka kaso wata miliyan sittin ka je ka dawo kana zuwa kuma gaban likitan ka can sai ya baka paracetamol wanda akwai shi a gefen gidanka baka saya ba ka yi ka taimaki addinin Allah ka yi ka taimaki uwarka da ta haife ka ka yi ka taimaka mutane sai Allah ya jarabe ka dan karamin abu sai ka tafi ka je ka kaso kudi a kansa ka dawo kuma wannan din ana yin maganin sa a garin ka ko baka gane me nake faɗa bane sai ka yi ka sai wani abu a nan kasar ka ce ni na kasar waje zan siya mu sai kasar waje za mu siya sai ka je kasar waje sai ka je a sayar maka wani kayan da da ninkin ninkin kuɗin da ka siye shi sai ka zo wata ran kana zagayawa a kasuwar garin ku ko ana wani talla sai ga ashe akwai shi ma a wani shago a layin gidanku duka duka farashin sa ma bai wuce wanda ka siye shi ma sai ka ninka farashin sa wajen sau hudu ka biya kuɗin jirgi ka biya kuɗin visa ga kuɗin hotel ka je ka yi kuɗin shipping ka ɗauko shi ka kawo shi kuma gashi a garin ku mai the same quality kuma with low price Allah mai maganin mutane ka yi ka taimaki mutane sai Allah ya jarabe ka da yaro mai ciwon sikila mai cuta mai shan kuɗi mai kuma shan jini ka ta kashe mai kuɗi ka ta kashe kuɗi kai baka taimaki wani ba to kuma sai Allah ya jarabe kuɗin su tafiya ko kuma Allah ya jarabe ka da mace mai laulayi hajiya ba a jin daɗi ne wallahi alaji in gila zan tafi ka kashe mata tana dawa sai ce kai bari ta je ta gwada asibitin India tana dawa ce kai ko dai sojin Germany da haka za ta yi ta yawo kuma sai ta gama zirga zirga ta dawo kuma ta mutu ya za ka yi kaza kaza in Allah ya baka kai amfani da damar da ka samu kai aikin alheri Allah yana iya jarraba ka ya turo maka kashe kuɗinka ta yadda baka so ko Allah ya jarrabe ka da yaro ɓarawo barawo ita muka sata ko Allah ya jarabe ka a cikin yaranka yan kasuwa su ta kifa ka hasan in kuɗin ya kuɗi za a yi ta kife ka wani sai ya kifa ka miliyan dubu baka gane ba in kayi ƙarfi yanzu wannan miliyan dubun da masallacin juma'a ka gina guda nawa zaka gina da yawa amma ka yi ka yi sai Allah ya kawo yadda wani zai cutar da kai abin da nake so na ce muku shi Allah ba a masa wayo kawai kai aiki mai kyau ko haraman mufnida annabi ya ce ko kuma tsufa kana zaune ɗin baka mutu ba a jarrabe ka da tsufa ya ƙarar da jikinka shine mufnidan muqian fil fanadi ya jefa ka cikin rashin lafiya ka ika mutu kuma kana ji an tafi ɗauran aure wallahi ba za ka iya ba sai a ce baba kai hakuri ka tsufa kana ji an zo neman auren yarka budurwa sai dai yayanka su je su bayar da ita yaro ya je tsaya tsaya gefen mai tukuba a yanka masa tsire da wajiya ya ci da kaya ji daɗi ya gyatsa ya zuba da madara kai kuma sai likita ya ce in ka ci nama za ka mutu sai ka ji ana alaji kifi kifi fish fish shi za ka ji kuma kifin ma sai likita ya ce no don't take it too much. Just ka ci ka ci kaɗan sai a sa maka ɗan kifi kaɗan sai a tara maka uban ganye gaba akuya. Wallahi tallahi. Wallahi kana ji kana gani ba da ka ga mutum malai na ta harzikan ganye. Ai ai lafiyar ke nan ai lafiyar ke abin da bai da daɗi a baki amma dole haka za ka ji shi. Dan Allah jama'a ba haka ba ne? duka in Allah ya jarabe mu karshe amma haka sai a ce shinkafa sai a ce nono cokali biyu ka saka ganye kwanan sha guda subhanallah ganye duk wanda ya san ganye a baka wallahi ganye bai da daɗi ka shiga layin awaki ya za ka yi saboda kana ne baka daɗe wani na zogale zogale ya ce kai zogale akwai amfani amma ba daɗi wallahi ka je ka kwaɓa ruwan zogale ka ji rashin daɗi amma yaya za ka yi a haka za ka je ka yi ta shuka shi a ƙarƙashin ɗakin ka wai saboda ba ka so ka mutu amma magana ta Allah da zogale da wainar ƙwai wanda ya fi daɗi wainar ƙwai to amma dole ka haƙura ka ji ka ci zogale kai ta hambuɗa saka ka je kai ta kashi kamar raƙumi malam ya za ka yi duniya kenan Allah mai maganin mutane haka abin yake wani zai kwanta malam lafiya lau a bakin titi ya kwana sauro ya kwana yana cizonsa da ya murtsake fuskarsa ya wanke fuskarsa zai tafi harkarsa kuma wallahi za a je a gwada shi babu malaria kai kuma Allah zai jarabe ka ko wurin taro ka je ko masallaci aka dade ba tashi da wuri ba sauro kwaya biyun ya cije ka sai ka jana alhaji malaria ka ta haurawa wallahi ta zama ka chronic ka je ka ta kashe kuɗi kun ga kun fahimci me nake nufi ka bi Allah kawai shi Allah ba a masa wayo duk inda ya ga dama sai cafke ta Allah ya samu cika da imani awi dajjal ko kuma au mautan mujhiza ko mutuwa abinda ba a so kenan mara daɗi in an ce mujhizan wato mumitan bi sur'a ko mutuwa ta zo ta ɗauke ka da gaggawa fat ta tafi da kai ba ruwanta da kuɗinka ba ruwanta da shuhurarka ba ruwanta da sarautarka ta ɗauki sarki ta ɗauki mai mulki ta ɗauki talaka ta ɗauki mai kuɗi kana sama ta ɗauke ka kana ƙasa ta ɗauke ka kana zaune ta ɗauke kana hira ta ɗauke ka ba abin da ya dame ta yawan wala an qaribin min usulin muzakrafatin ila baiti turabi fa yudau fihi mahjuran wa'ida ahata bihi shukubun al-sirat mutuwa tana nan awid dajjal ko kuma dujal in baka mutu ba ma aka barka ka dare a duniya ba dai duniya kake so ka ci ba to za ku haɗu da dujal fa sharru ghaibin yuntazar shine mafi sharrin boyayyen abu da ake jiransa ka san me dujal bala'i kenan ka san me dujal masifa kenan ka san me dujal sharri kenan mafi sharrin boyayyen abu da ake jira zai zo da wutarsa da aljannarsa kamar yaya ba ka gane labarin wuta ba ba ka gane labarin aljanna ba to shi dujan in yazo zuwa a fili malam reality zaka ga ga wuta ga aljanna ka ga ni'ima ka ga azaba yace ka bi ni in saka aljanna ga ta ka saba mini in tsunduma ka a wuta dole ka zaɓi daya annabi ce masu imani sai su zaɓi saba masa sai ya ɗauke su ya tsunduma su a wutarsa suna ganin wuta dujal ya ta tsunduma su ya ce amma fa in sun tsunduma sun shiga aljannar Allah ne idan kuma ka ce za ka bi shi sai ya ɗauke ka ya sa ka aljanna ya ce in ka shiga aljannar dujal ka shiga wutar Allah mana akwai fitanar ta wuce wannan shi kuma dujal in ya zo mala duk duniya ba inda ba zai je ba a kwana arba'in duk faɗin duniya sai ya je ko'ina banda makka da madina ita ma makkan da madina sai ya yi ta yunkurin zai yunkura da shiga sai tarar da Allah ya sa mala'iku da takuba da makamai Allah zai ce ku kare min makka da madina ka kuwa shi shiga amma ka sa wani jarabawa din rabon dujal da yake cikin makka wallahi sai ya fito zai ce mun tafi kallo daga can ya tafi kenan haka durraman dujal a cikin madina wallahi sai ya fito dan dama yana zuwa da kiɗa da waka da 'yan mata da iskancin duniya da komai kayan kolewa da haka in ka ji abin in kai nasa da ji za ka ina ba zama za ka tafi da ka je sai ya tafi da kai amma bai isa ya tsallakon shiga makka ya shiga madina ba Allah ya sanya 'yan gani to shi wannan dujal fitina ce malam ƙalla mutum yake kubuta daga ita yace to in an barka ma ka dade a duniyar ka ci duniyar ba dai ka dade ba to akwai dujal yana zuwa kana da garantin za ka yi firi saboda sharrin dujal annabin rahama ya ce mana kullum idan kun zo yin sallah ku rinka Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabin nari wa a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal kullum sahabbai suka ce babu wata sallah ta farilla da annabi yayi bai nemi tsari daga shafan dujal ba shi yasa imam shafi'i da wasu malamai a cikin mazhaba suka ce ai wannan addu'a ta neman tsari daga dujal ai dole ce ma kullum sai an yi ta kai yanzu abin da aka ce ka yi ta da asuba kai da azahar kai da la'asar kai da magarba kai da isha'i kai ta yi kullum kana zamanin wannan karamar fitina ne to bayan an gama wannan awi sa'a was sa'atu adha wa amar ko kuma ma in wannan ba ta yi ba ko ka tsallake wannan to akwai tashin kiyama kuma ƙarshen kat kenan in agogo ya buga ya buga ya buga ya buga akwai ƙarshen da zai in yayi kat sai ya tsaya to ƙarshen ɗan adam kenan malam ƙarshen duniya kenan da ka ita as-sa'atu adaha ana nufin a'zamu kiyama ita tafi girma menene girma a'zamu balayya babban bala'i kenan tashin kiyama haka aka faɗa ba ni na faɗa ba aya ce wasa'atu adaha wa amar wa amar ita tafi ɗaci ga bala'i ga ɗaci kamar ya ɗaci ta fi duk wani azabar duniya bala'i ita tashin kiyama to wai mutumin da yake jiran waɗannan abubuwan da baka isa ka tsallake wa ɗaya a cikinsu ba ya kamata ka zauna kana sakaci baka yi aikin alheri ba don haka duk wanda ya samu dama a cikinku ya yi ƙoƙari ya aikata alheri kai alheri idan dukiya ce da kai kashi kai alheri in lafiya ne kai alheri in dama ce yi alheri idan ilimi Allah ya baka taimaki mutane duk abin da ka samu na alheri kai alheri wallahi mai alheri ba ya asara bari mu dakata anan insha Allah hadisin ƙarshe kenan a cikin wannan babi sauran hadisi da mun zo karatu na gaba sai mu karanta shi saboda yana da tsawo wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh